الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu cikin baban da yake yi mana bayani dangane da fadar ubangiji ta'ala da yace ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan babi na gaba na'am
babu qawli Allah ta'ala hatta idza uzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyu al-kabir na'am babu qawli Allah ta'ala wannan babi zai yi mana bayani dangane da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi a cikin alqur'ani ubangiji ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim har dai yayin da aka busar da firkici daga zukatansu waɗannan mala'ikai na ubangiji balu wato sashensu zai faɗa ga sashe za su ce wa junansu ma za ƙala rabbukum menene ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da wannan wahayi da ya saukar wani umarni ne da ya yi wani umarni ne ya yi a cikin wannan wahayi da ya saukar ƙalul haƙa wato junansu za su bai wa junansu amsa za su ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi magana wanda take ta gaskiya magana wanda babu tumasanci a cikinta wa huwa al-aliyyu al-kabir Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne sarki wanda yake maɗaukaki, maɗaukakin sarki bulbushin halittarsa, uluwu sifat da uluwu zat da uluwu ƙadar. Alkabir Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mai girma akan dukkan wani mai girma. Wato wannan babi, munasabar shi da bababbukan da suka gabata wato har yanzu malam yana nan dai yana ragargajewa shirka da kuma mushrikai saboda waɗannan waɗanda za su ce hatta idza fuzia an qulubihim qalu ma za qala rabbukum mala'ikai ne na ubangiji to duk yanda mala'ikai suke da kai girma da kusanci a wajen Allah idan suka ji zancen Allah to su ma kansu zancen Allah razana su yake sai ya zamanto an yaye firkici daga cikin zukatansu kowa daga cikinsu su ma yake kamar yadda za mu tarra a hadisin annawas ibn sam'an na'am
وفي الصحيح وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مشرك السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة نعم فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت سمعت من السماء نعم وفي الصحيح ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mazo sallallahu alaihi wasallama ya ce idha qadallahu al'amra fi samai wato idan ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta wani sha'ani a sama idan ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wani wahayi zai zartar da wata doka zai zartar da wani hukunci a duniya to idan ya zartar da shi farko saboda dama ahalus sama'i farkon wanda yake sanin wannan labarin shine mala'ika jibrilu sai ya sanar da mutanen sama ta bakwai sannan mutanen sama ta shida sannan mala'ikan sama ta shida sannan mala'ikan sama ta biyar hal abin ya iso zuwa ga mala'ikan sama ta ɗaya to lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zartar da wani sha'ani wanda ya nufin zartar da shi darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha mala'ikai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna buga fuka-fukansu, fabak, fabak, hub'anan liƙaulihi, wato halin kasancewarsu suna masu ƙasƙantar da kai, saboda wannan magana ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda wannan wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya isar da shi zuwa ga bayin shi, to mala'ikai. irin yanda tsuntsu idan ya zamanto ya tsorata ta yanda za ga ya kasa tashi to haka mala'ikai za ga cewa su mafukafukansu kawai sun zauna saboda kaskantar da kai ga wannan fada ta ubangiji subhanahu wata'ala hub'anan ma'ana khadi'ina li qawlihi halin kasancewarsu suna masu kaskantar da kai ga fadar ubangiji subhanahu wata'ala ka'annahu silsilatun ala safwani wato wannan wahayi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya nufin ya zartar da shi kai ka ce silsila wato kai ka ce karaurawa ce wanda aka kada ta ala safwanin a saman dutse wanda yake falali yanfuzuhum zalika zalika wannan wahayi na ubangiji subhanahu wata'ala zafin shi da girman shi yana ratsa su ga baki ɗayansu hatta idza fuzzi'a an qulubihim ubangiji tabaraka wa ta'ala ce har dai yayin da aka yaye firkici daga zukatansu ma'ana hatta idza uzila al-khawfu an qulubihim har dai yayin da aka yaye firkici daga zukatansu qalu ma za qala rabbukum wato mala'ikai za su yi wa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu tambaya za su ce ma za ƙalar rabbukun menene ubangijin naku ya faɗa ƙalul haƙa wanda zai ba da labari shine mala'ika jibrilu za su ce alhaƙa ma'ana ƙalal haƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi gaskiya saboda zance na Allah zance ne wanda yake cike da gaskiya ba wani mai gaskiya kamar Allah wa huwa al-aliyyul kabir ubangiji subhanahu wata'ala shine al-aliyyu madaukakin sarki kan dukkan waɗansu madaukaka al-kabiru sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala shine mai girma akan dukkan wani mai girma to lokacin da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wato ya sanar da mutanen sama ya sanar da mala'ikai na sama ta bakwai to su ma mala'ikan sama ta shida sai su ce menene mala'ika jibrilu ya faɗa muku su ma mala'ikan sama ta bakwai ba sa musu rowa sai su faɗa musu haka al'amarin yake tafiya har ya zo wajen mala'ikan sama ta ɗaya kowace sama ta bai wa ‘yar'uwarta labari to yanzu labari yana zauwa wajen mala'ikai na sama ta ɗaya ko suna tattaunawa a tsakankaninsu fayyasmawaha mustari sam'i shaidannu aljannu waɗanda suke zuwa neman satar ji waɗanda suke satar ji fayasma'uha sai su ji wannan kalma da ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar wanda ya hukunta za ta wakana a cikin bayansa wa mustariqus sam'i to wanda yake aljanin da yake daf da sama ta farko saboda in aka zo dama a kowane lokaci yanda aljannu suke yi ɗaya yana hawa ɗaya ne ɗaya ya hau kan ɗaya ɗaya ya hau kan ɗaya har can wanda zai zamanto shine daf da sama ta ɗaya sai ya tsaya daga ya kashe kunnen shi ya ji abin da mala'ikai suke tattaunawa yana ji ko kai tsaye sai ya gaya wa na kusan shi na kusan shi shi ma sai ya gaya wa na kusan shi shine fa yasma'uha mustariqus sam'i wato wanda ya tafi neman satar ji sai ya jiyo wannan kalma wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar da ita wannan wahayi lokacin da mala'ikan sama ta ɗaya suke tattaunawa a kan shi shi kenan wa yasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i wanda yake biye da shi cikin aljannai sai ya jiyo ta hakaza ba'dahu fawqa ba'd wato kamar haka sashen shi a saman sashi wato sai ya zamanto ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya wasafahu sufiyanun bi kafihi sufiyan ibn uyayna ibn abi imran maimun al-hilali maulahu Allah ya ji kansa da rahama wato ya siffanta yanda su waɗannan mustariqus sam'i suke yi wajen abin da ya shafi satar ji din bi kafihi da tafinsa na hannu faharrafaha sai ya lankwasa tafin hannun nashi wa baddada baina asabihi sai ya ware tsakankanin yatsotsin shi wato yace haka suke daya biyu uku hudu biyar haka haka haka haka mun gane da kyau to haka suke har su isa sama mun gane wato shine ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya haka sufiyan ibn uyaina ibn abi imran maimun alhilali maulahu wato ya siffanta sufiyan ibn uyaina yana daga cikin manya-manyan malaman ɗabaka ta tara ko ta takwas saboda malaman al'imamul bukhari na ɗabaka ta goma suna da ruwaya daga wajensa irin su al'imamul humaidi Abdullahi ibn Zubair wanda yana daga cikin malaman ɗauka ta goma kuma malami ne na al-Imam al-Bukhari to yana da ruwaya daga wajen sa kai kai tsaye yawanci idan malaman Bukhari na ɗauka ta goma suka ce haddathana Sufyan suna nufin wannan Sufyan amma akwai malaman Bukhari na ɗauka ta tara wanda su kuma suna da ruwaya daga wajen Sufyan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri mun gane fa yasma'ul kalimata to sai ya zamanto shi wannan wanda ya tafi satar ji din nan fa yasma'ul kalima sai ya ji wannan kalma wanda mala'ikai na sama ta farko suke tattaunawa fa yulqiha ila man tahtahu kai tsaye yana jin ta sai ya tullo ta zuwa ga na ƙasa da shi shi ma na ƙasa da shi thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu sai shi ma na ƙasa da shi ɗin ya tullo ta zuwa ga na ƙasa da shi su yi ta jefowa junansu hatta yulqiya ha ala lisani sahiri hadde na ƙasa wanda shine mai nauyin akan shi wanda kowa akan shi aka ɗora shi shine tubalin na farko hadde ya tillata shi kuma ala lisani sahiri akan harshen malam matsahi malam as-sahir matsahi abil kahin ko kuma boka saboda dama su ne abokan tafiyarsu imma boka imma wani mai daba-dabo wani matsahi wanda ya tumbatsa su su mishi abin da yake so shi ma ya musu abin da suke so kowanne yana amfanuwa da kowanne an gane da kyau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kun qala awliya'uhum من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني وقد استكثرت من الإنس وقال أولياء من الإنس كو ربنا استمتع بعضنا ببعض ساشا يا مولود ساش wato wani ya bada gishiri wani ya bada banda an yi ba ni gishiri in baka banda shi wancan aljani a ce in dai kana so ka samu labarin sama ta daya kaga ba zancen gurin da zo bane na ba gurin rezo ba ne mu ne rezonka saboda aiki ne na hatsari dole mu sai mun ginda maka waɗansu sharuɗa sharuɗan namu shine za ka yi kaza za ka yi kaza in ya ce ya yarda zai yi kaza ɗin nan ko na farko dai ba za ka zauna a cikin jama'a ba in za ka zauna a cikin jama'a to aikin ba zai tafi yadda ya kamata ba dole ka je ka samu wata 'yar bukka kuma irin yadda kowa yake sa riga mai kyau wannan ba za ka sa ta ba dole ya zama to wani sarbeta sarbeta za ka yi duk wani wanda ya ganka ya san cewa lalle da gaske kake abin ka yi wuja wuja ce za a yi sannan kuma na biyu ba za ka yi aski ba gashin kanka ba za ka gyara shi ba kullum za ka bar gashin kanka yadda yake curkwai curkwai din na a tsaitsaye sannan kuma na uku sai kana dan busa taba kana dan yin sholisho din yau su bisa ginda ya mushi na ce to kai kowa in dai duniya ce za ka same ta in me kake so mu kama ka yanzu kana nan saudiya ko saudiya kamar yadda mutum zai yi wazafi ya ganta to kai kuma ido da ido ido da ido za mu maka shu yanzu in kana bukatar a kawo maka turare daga saudiya yanzu za a ji a ɗako maka in akwai wani kuɗi na alhaji wani da kake so a ɗako maka a bisinin inda yake ajiya kuɗin a kawo maka shi ya gani don ya san cewa lallai kai ɗin babban mutum ne to za a maka wannan shikenan kai tsaye irin waɗanda suka yi sun yi sun yi sun yi za su musu biyayya su ma suka ce to za su musu to suna samowa irin wannan labaran ku to kai tsaye su suke tillawa da sani ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce farubba ma adraka hushihabu wato so da dama ma waɗansu lokutan ana samun tubirari wanda aka wakilta su saboda su zamanto masu kariya ne masu bayar da kariya ne sojoji ne wanda Allah ta'ala dama ya halitta su saboda su dinga jefewa aljannu masu neman satar ji to waɗansu lokutan tuburari suna riskar wannan mutumin wannan aljannin da ya sato ji ɗin daga sama ƙabla an yi ha kafin ya tilla wannan kalmar zuwa ga na ƙasa da shi shi kenan suna samun shigo sai su ƙone shi illa man khadfata fa'atba'ahu shihabun saqibun wa inna la nadari a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu so da dama ma waɗansu lokutan shi wannan aljan din yana tullowa wannan kalma zuwa ga aljanin da yake ƙasa da shi kafin wannan tuburaro ya riske shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ba wai sun fi ƙarfin Allah bane a'a Allah ya kaddara ne saboda akwai waɗanda za su hallaka ta hanyar bin waɗannan bokaye na duniya in ba da irin wannan kin ba bokaye kasuwancinsu ba zai ci ba gane kasuwarsu yadda za ta ci shine sai ana ɗanyin irin wannan kin ladi laraban mun gane da kyau shi aljanin inda za a hana su kai tsaye komai ba za su jiyo ba to bokaye kasuwarsu ta wurgan shi saboda in suka yi zance suka ce maka je kaza kai kaza za ka yi kaza ka je ka gani abin da ya ba za ka ce ai makareta ne to amma sai ya zama to su waɗannan aljannan Allah ya ba su damar sun jiyo wani abu daga sama ta duniya ta farko suna jiwa in suka tullo mun suka ce to wannan shekarar da yawa akwai ambaliya da za a yi wa khasatan bangaren Maiduguri dikeda to kawai ana yi kenan su kuma irin wanda suke jahilai ne kira yau ita ba mun ga muku ba mu abin nan tun ma a cikin za'ayi ana cikin za'ayi aka ce bana ambaliya za'ayi a maiduguri mun sani wannan kawai wani abu to eh to kaga yanzu wannan inda ce hakan din yanzu da suka faɗa abin yawa kana zai ƙara musu daraja a idan yaransu mun gane yanzu inda mutum bai taɓa ba kai musu mutum sai wani ya ja wani ya kai musu na gaya maka wani tun lokacin tun damunan nan kana cewa bana damunan nan ba ruwa na ce maka wani mun san abin da muka sani mu eh mun gane da kyau fa yakzibu ma'aha mi'ata kizbatin wannan boka ko wannan mai daba dabo idan aka tullo mishi wannan kalmar ɗaya ta gaskiya ya ji ko to sai ya shirya ƙarya ɗaya ɗaya har guda ɗari tare da wannan gaskiya ɗayar wannan ba alasabil da hasur ba ne fa a wannan alasabil misali yana yin sama da ɗarin ma ce to kun ga za a samu kaza to lokacin nan in aka yi ambaliyan nan akwai wanda mawadata ne wanda ana nuna su da yatsa za su karya ta dalilin wannan ambaliya din akwai wanda za su rasu bai ji waɗannan abubuwa amma dai saboda ya san ai ambaliya cikin ta da an sami abubuwa to sai ya sheka waɗansu karere ya ji abu guda ɗaya na gaskiya amma kafin faruwar abin da kuma bayan abin sai ya ɗanyi waɗansu kuskurima kuskurima wanda ko da dai waɗannan abubuwan ba su tabbata ba in dai wannan abin ɗayan ya tabbata har zai ce muku ana ma na gaya muku mun gane fa sai a faɗa a duniya a ce alaisa ƙalƙala lana yau ma kaza wa kaza kaza wa kaza shin dama malam boka ba ya ce mana ba ranar kaza da kaza ce kaza da kaza zai afku a wannan shekara ɗin mun gani ai abin da muke gaya muku wannan malaman da suke cewa boka ya ba mutanen kirki ba ne su wa kawfa in ka ji ana zalika mablaguhum min al-ilmi su in bin san ba abu shikenan su ce kowa bai sani ba su ce menene menene me san hana mutane zuwa gurin boka ya kaza kaza kaza eh na eh to ai dama gwargwadon to ai shi yanzu shi boka dama shi ba zancen shi ake ba da boka da matsahi dukkaninsu ba musulmai ba ba zancensu ake ba to yanzu har wanda zai je wajensu shi ma kan shi zai rasa aƙi da shi zai barar da sallar shi ta kwana arba'in kuma ya kafircewa abin da aka saukarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko shi wanda yake zuwa gurin bokaye ba wai su bokayen ba kuma gwargwadon na yanzu haba imam malik ai imam malik yanzu ai sai ma abin da ya ci gaba to ai laya ce alal nasu zamanu illal ladhi ba'dahu sharrun minhu eh in na'am Tau. Ya yi daidai. Ya yi daidai. Masha Allah. Ai, to haka ya kamata dama. Ai, malamai suka ce baya halatta ka tafi wajen boka. Face dai da niyyar in ka je ka kumyata shi. yana daga cikin wanda ya halatta ka kunyata su eh ka je ka ana mashi kallon shi mai kaza ne mai kaza ne sai ka ce din ƙarya ce eh ka ce din ƙarya ce eh in kana so ka hauka ta ne yanzu ka mishi zarra ka ce wani wani ne wani boka ya zo shi ya kawo ta ƙwarya da waɗansu abubuwa kawai sai ya zub da abubuwan sai ya rufe da ƙwaryar shi kenan ya yi kirayo ɗan ita wannan matar da ya zo zai mata bokanci ya ce bari ke gani kin ga ƙuryar nan ko din girman ɗan nan naki hawa kanta zai ya tsaya dan galgal ba ta yi komai ba ce eh ce haba wancan ce ni ne nake gaya miki ka ya ka yaro da ya zo shi ya ce ta ka mana ƙuryar wannan kaza shi kenan kawai da zai sai ce bismillah yana wa zai tara za tsaki ta me za ka mun bismillah sai ya bata wuce ya bata wuce yarka eh ka san to su abu nasu eh yana wargajewa ne ke tsaye yana cewa bismillah yana hawa kawai sai ta dare gida hudu da da da ta ce me za kan bismillah da zaka eh a to malam fa yusaddaqu bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama'i sai a gaskata wannan boka ɗin ko wannan matsahi sai a gaskata shi saboda wannan kalma da ya faɗa wanda aka jiyo ta daga sama saboda wannan kalma wanda aljannu suka mai dakwanta wanda suka jiyo ta daga sama ta farko lokacin da mala'ikan sama ta farko suna tattaunawa da suka jiyo suka tullo ta har abin ya iso gare shi wannan kalma ɗaya fa sai a gaskata shi saboda ita amma duk waɗannan ƙaryar da zai sheƙa guda ɗari ko sama da ɗari ya ce ai su ma abin watakila akwai gurin da abin ya wakana eh karku yi tunanin cewa dan anan bai wakana ba abin a duniya ai duniya yawa gare ta ya ce duniya su ce duniya ai faɗi gare ta kuma shi ma bokan wani abin bai wakana ba nan sai ce ai to ai duniya faɗi gare ta a yankin asiya can wajen asiya din nan akwai wata ƙasa ma yanzu mutanen da suka zo mun sun ce mun yanzu abin yana na ana cikin ya abu ya san kai baka da ɗan uwa a can barantana ka tambaya shi kana yanzu kuma ya ƙara hauka ta ya ce wallahi yanzu a can asiya haka ake kaza kaza kaza kaza eh to irin waɗannan abubuwan dan akwai su na'am Allahumma amin وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل hadisi na biyu a cikin wannan babe shine hadisin annawas ibn sam'an Allah ta'ala ya kare yadda da shi annawas ibn sam'an ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce iza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amr idan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nufin yayi wahayi da wani al'amari yana nufin yin wahayin wani abu zai yi wa wani mala'ika zai yi wa wani annabi cikin annabawansa wahayi ta hanyar turo da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu ya isar mai da wannan saƙo wata kallama bil wahayi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi zance da wannan saƙon da wahayin yake ɗauke da shi akhzaje samawati minhu rajifatun aw qala ra'datun shadidatun amma ya zamanto rajifatun shine fa'ili akwai nuskar da ya zama to rajifatun an yi shi bi dhammatain yawwa rajifatun sai ya zama to akhdhat as-samawati as-samawati sai ya zama to shine maf'ulun bihi mun gane da kyau akhdhat as-samawati minhu rajifatun shadidatun wato gilgiza wanda take mai tsanani sai ta kama sammai guda bakwai minhu saboda wannan zance na ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake nufin zai sadar da shi zuwa ga wani annabi cikin annabawansa aw qala ra'datun shadidatun ko kuma wato annawas ibnu sam'an ace ko ma yake alayhi salatu wassalam ya ce akhadhatis samawati minhu ra'adatun shadidatun ra'adatun shadidatun makyarkyata wanda take mai tsanani karkarwa wanda take mai tsanani sai ta kama sammai guda bakwai gabaki ɗaya da waɗanda suke cikinta na mala'ikai haufan minallahi ta'ala saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wato kajuwa mala'ikai din girmansu suna tsoron Allah wal mala'ikatu wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna girman Allah suka sani shi yasa zancen Allah za su ji amma su kama makirkita saboda gwargwadon girman Allah a zuciyar bawa gwargwadon yadda zancen Allah yake tasiri a wannan zuciya ɗin. Mun gane? Fa'ida sami a zalika ahalus samawati su'iƙu, wato idan ahalus samawat ma'abuta sammai guda bakwai, mala'ikan da suke cikin waɗannan sammai guda bakwai suka ji wannan zance na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, gabaki ɗayansu so'iku sai su suma wa kharru lillahi sujjadan bayan sun tashi sun falka daga wannan sumar wa kharru sujjadan lillahi sai su fada halin kasancewarsu suna masu sujada ga Allah wato suna jin zancen Allah ko su ma suke suna suma idan suka dawo cikin hayyacinsu kuma sai su faɗi su yi sujada ga Allah wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'an akwai wanda za ga idan ana karatun alkur'ani ko saboda tsananin yadda zuciyar shi ta narki ayoyi na alkur'ani sun ratsa ta wani za ga waƙafan inda kitabin lahi ne duk waɗansu siffofi na auliya ullahi za ka gansu a tattare da shi za a gan shi mutum ne mai nutsuwa mutum ne mai zubar da hawaye a gurin da ya dace kuma ba wai dan riya bane yake yin wannan abu haka Allah ta'ala ya yi shi fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu fa yakunu jibrilu alaihi salatu wassalam sai mala'ika jibrilu tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi ya kasance shine awwala man yarfa'u ra'sahu shine farkon wanda zai fara dagowa kanshi daga cikin wannan yanayi da aka yi da suka sume wanda zai fara dagowa kan shi idan aka yi sujada shine mala'ika jibrilu fa yukallimuhu Allah ta'ala min wahayhi bima arada sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zantar da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam da abin da yake nufin ya isar mai da shi na wahayi ce to ayi kaza ayi kaza ayi kaza ja isar da wannan sakon yansu thumma yamurru jibrilu alal mala'ikati sai mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo hucewa ta wajen waɗannan mala'ikai tun daga mala'ikan sama ta bakwai ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta ɗaya zai zo huce ta wajensu kullama marra bi sama'in sa'alahu mala'ikatuha ma za ƙala rabbuna ya jibril duk lokacin da ya zo hucewa ta wajen wata sama daga cikin waɗannan sammai guda bakwai ɗin mala'ikan da suke bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan samar za su tambayi mala'ika jibrilu su ce mai ubangijinmu ya faɗa mala'ika jibrilu saboda mala'ika jibrilu shine sayyidul mala'ikaci cikin mala'ikai shine yake ɗauke da wahayi ba wanda yake da wannan muhimmiyar in banda mala'ika jibrilu fa mala'ika jibrilu sai ya ce da su ƙalal haƙa wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi magana wanda take ta gaskiya wa huwa aliyyul kabir ubangiji ta'ala shine maɗaukacin sarki kuma shine mai girma fa na kulluhum mithla ma qala jibrilu to dukkanin mala'ikan da suke cikin samman nan guda bakwai sai su faɗi kwatamkacin abin da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya faɗa قال قال الحق وهو قال الحق وهو العلي الكبير mun gane da kyau fayantahi jibrilu bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla sai mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya sadar da wannan wahayi zuwa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi kai wannan wahayin zuwa ga wani annabi cikin annabawa to mala'ika jibrilu zai kutso tun daga sama ta bakwai bayan ya sauko daga al'arshi ya zauko ya zo ya zo ya zo har sai ya zo wato ƙasa ya kawo wannan saƙon ya ce to ga abin da ake wa ma na tunazzalu illa bi amri rabbik kenan lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya na'am to sai mu shiga masail فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إفراد الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي في قيل إنها تقطع وقوع شجرة الشرك من الكلب الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله نعم فيه مسائل a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda za mu ɗauke su al'ula matsala ta farko tafsirul aya wato ma'anar ayar da malam ya shigo mana da ita a cikin baban hatta idza fuzzi'a an qulubihim wannan mun tattauna a kanta athaniya matsala ta biyu a cikin wannan babe ma fiha abin da yake cikin wannan ayar minal hujjati na hujja wanda take mai girma ala ibtali shirki akan ruguza shirka khususan man ta'allaka ala salihina musamman ma mutumin da ya rataya shirkar shi yana bautawa bayan Allah na gari ne wato dukkan wanda yake bautawa bayan Allah na gari irin waɗanda suke bautawa Annabi Isa waɗanda suke bautawa Uzairu waɗanda suke bautawa mala'ikai to waɗannan kaga mala'ikai bayi ne cikin bayin Allah muƙarrabu na kuma ko to amma duk da haka idan suka ji zancen Allah fa saboda yanda Allah ta'ala yake da girma a cikin zuciyarsu zancen Allah idan suka ji shi suke ɗaukan karkarwa to ina kuma wanda yake ƙasa da su amin babu aula وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب مالا يتي ونن آير تحت إذا فزع عن قلوبهم يتي آير دمال ما يسكتي wannan ayar tana yankewa dukkan jijiyoyi na bishiya ta shirka daga zuciyar bawa duk wata shirka saboda shirka jijiya tana da jijiyoyi idan ya zamanto mutum yana da kwai bishiya ta shirka a cikin zuciyar shi to bishiyar nan dole ya zamanto tana da jijiyoyi wanda ta kafu da su to duk lokacin da aka ce an tone bishiya din nan jijiyoyinta an yanyanke su ko ba za ta rayu ba to wannan ayar duk wata shirka ba ta bar ba wata jijiyar ta sai da ta yanke ta sai da ta katse ta daga zuciya ta bawan Allah musulmi الثالثة مسألة أكو تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير تفسير فدر أبنجي سبحانه وتعالى ديتي wato qalul haqqa wato zasu ce ubangiji subhanahu wataala ya faɗi gaskiya sannan kuma ubangiji shine al-aliyu shine al-kabir ar-rabi'atu mas'ala ta hudu sababu su'alihim an zalika wato sababin tambayar mala'ikai dangane da ma za ƙala rabbukun wato me dalilin da yasa suka yi tambaya saboda sun ga yanayin ya canza za su tambayi mala'ika jibrilu alhamisa matsala ta biyar anna jibrila yujibuhum ba'da zalika bi qawlihi qala kaza wa kaza wato haƙiƙa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wato shine yake amsawa mala'ikai tun daga sama ta ɗaya ta bakwai har ya zuwa sama ta ɗaya shi ne yake amsa musu ba da zalika bayan wannan tambayar da za su yi ma za ƙala rabbukun bi ƙaulihi ƙala kaza wa kaza da faɗar mala'ika jibrilu ce musu ubangiji ta'ala ya ce kaza da kaza kaza ne zai wakana a duniya a wannan shekara fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilina to mala'ika jibrilu shine amintacce Allah ce muda'in tsamma aminin duk wani wahayi duk wani sako kafin wani daga cikin mala'ikai ya san wannan lamarin ko da ya ja mala'ika jibrilu ya gama da sanin shi sai dai shi ya baka labari mun gane da kyau as-sadisa zikiru anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu wato matsala ta shida ambatan haƙiƙa farkon wanda zai fara ɗagowa kan shi cikin mala'ikai na Allah lokacin da suka yi sujada shine mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam saboda hadithin annawas ibn sam'an da a ciki yace fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu as-sabi'a mas'ala ta bakwai أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه wato haƙiƙa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yana faɗar wannan amsa ga mala'ikan da suke cikin sammannan guda bakwai gabaki ɗayansu saboda kowata sama mala'ikanta za su yi wa mala'ika jibrilu tambaya ma za ƙala rabbuna ya jibrilu shi kuma mala'ika jibrilu ba mai nuku-nuku ba ne قال الحق أنا قالوا الحق وهو العلي الكبير kuma yana faɗa musu shikenan kowanne cikin mala'ika sai ya tafi wannan maganar shi yasa aka ce qalul haqqa wa huwa wa huwa al-aliyyul kabir الثامنة مسألة تتقص أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم وتحقيقة wannan suma da za a yi ta shafi dukkan mala'ikan da suke sama gabace daya ba wani mala'ikan da za ka ci banda shi cikin wannan suma ɗin kowane ne cikin mala'ika ko ta shafe shi ba yi istithna'i ba sama tun daga ta ɗaya har ya zuwa ta bakwai waɗanda suke cikinta suke bauta wa Allah ba za ka haɗa su ba da waɗanda suke ƙasa sun fi mu yawa ba gami azan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin tirmidhi hadisin Abu Dharr azan Allah ya ce aqbatis sama'u wa huqqalaha anta idda ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala azan Allah ya ce sama ta doki ƙara kikikiki kikikiki irin yadda idan gini ya tsoha daki wanda yake na kuri idan yana so a gyara shi kasan shi ba kai tsaye ba yake haɗawa wuf a za ka je na kik kik to mazala wata rana ya ji sama tana yi tana kik kik mazala ce ya dace da ta yi wannan gara saboda cike take makil da mala'ikai ya ce ma fi ha maudu arba'i a sabi'a a sama tun daga ta ɗaya har ta bakwai ba inda za ka ajiye yatsotsi guda hudu illa wa fihi malakun wadu'un jabhatahu face dai a wannan gurin akwai mala'ika cikin mala'ikai na Allah ya ɗora goshin shi sajidan lillahi ta'ala yana sujada ga Allah maɗaukacin sarki to waɗannan mala'ikai ko su kaɗai ko su kaɗai suka zauna cikin bautar Allah ai mulkin Allah ya yi nasara tane wanda mutum sai ya je shi sai ya wuni a wunin wannan in ka tambaye shi aikin da ya na alheri hamsu salawat ne kuma in ba dan ba ana ana wata wannan zai iya she masu amma kuma duk da haka ya ce mu ne masu yi wa Allah biyayya bai san mala'ikai ba yanzu akwai mala'ikan da kawai tun da ya ɗora goshin shi bai taɓa ɗago shi ba saboda ba ba shi umarni ba amma kai za a ce kai ma ka ƙi ko kuma in ka zo yin maka yadda ka gira ma bayan da kake bayan da ake so ba bayan da haka kuma kace kai ne auliya ullahi ban gane astasi'atu mas'ala ta tara irtijafu samawati li kalamillahi wato yanda sammai bakwai suke gilgiza saboda jin zancen Allah saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce akhadhati samawati minhu rajfatun shadidatun al'ashira mas'ala ta goma anna jibrila huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah mas'ala ta goma hakika mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam shine yake sadar da wahayi zuwa ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da isar da wahayin zuwa gare shi shine mala'ikan da yake dauke da wannan muhimmiya din kenan na'am الحادية عشرة ذكر استدراج الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة إرسال الشهب الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يبكيها وتارة يبكيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الخامسة عشرة كون الكاهن يسلك بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية, للأشعرية المعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا na'am mas'ala ta goma sha ɗaya zikiru stiraɗi a shayaɗin wato ambatan yadda shaɗannu suke zuwa neman satar ji su je su su tsaya a sama ta ɗaya a bakin sama ta ɗaya su tsaya su dinga sauraron abin da mala'ikai na sama ta ɗaya suke tattaunawa wannan hadithin abu huraira wanda yake cikin bukhari da muslim ya yi mana bayani athaniyata ashara mas'ala ta goma sha biyu sifatu rukubi ba'dihim ba'dan siffar yanda sashen su yake hawa sashi yanda sashen su ya hau sashi kamar yanda sufyan ibn uyayna ibn abi imran maimun al-hilali wato ya siffanta mana الثالثة عشرة مسألة تقوم شاء أكو إرسال الشهب wato turo da tuburari waɗanda za su zamanto sun jefe su wato akwai tuburari wanda Allah subhanahu wa ta'ala dama da ya halitta su saboda su jefe waɗannan wato shaidannin ne masu neman satar ji saboda sama tuburari an yi su ne saboda abubuwa guda uku mun gane da kyau imma domin su zamanto akwai waɗanda Allah ya halitta su ne saboda su zamanto ado ga sama inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib cikin taurari akwai wanda su ne wannan akwai kuma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta su ne saboda a dinga ganewa wato lokaci yankin dare da sauransu da kuma kudu da arewa da gabas da yamma Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna wato bayinmu suna shiryuwa ne da turari akwai wanda ko yana tashi cikin dare in ya daga kan shi ga wani turaro zai ce akwai sauran dare Wala yana tashi zai ce maka yanzu asuba ba ta yi ba ba shi da salula amma in ya ce maka sauran kiris alfijir ya keto to ya ga yanayin yadda tauraro ka za ke ko sauran kiris alfijir ya keto to kai da kace da salula in ka leka za ka je saura minti hudu ko biyar saboda akwai wanda Allah ya ba shi wannan baiwa da to kuma akwai waɗanda su kuma Allah ta'ala ya halitta su ne saboda su zama tome masu jefewa shaidan wa hifzan min kulli shaytanin maridin mun gane da kyau to cikin mala cikin tuburaru akwai wanda ake turo su kawai saboda su jefe waɗannan shedannu din arrabi'ata ashara mas'ala ta goma sha hudu annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiyaha wato hakika yadda lamarin yake waɗansu lokutan tuburaro yana riskar wannan shedan ɗin kafin ya tilla wannan kalma ɗin zuwa ga na kusa da shi wataratan yulqiha fi udhuni waliyihi wato wani lokacin kwa wato wannan shedan din yana tilla wannan kalma din a cikin kunnan masoyin shi min al-insi daga cikin mutane qabla an yudrikahu kafin wannan tabraro din ya riske shi wato waɗansu lokutan suna yin najahi huddar tasu tana yin najahi waɗansu lokutan kuma huddar tasu tana yin fashadi ban gane da kyau duk lokacin da ka yi hudda ka yi fashali gane alama ce ta cewa za ka yi nasara in ba ka hudda ka yi fashali ba ka ganewa nasara in ka yi hudda ka yi fashali shi zai baka ka sake wani wata dubarar to a irin wannan za ka gano hanyar da in ka bi ta lallai za ta kai ka gaci mun gane da kyau to su ma haka shaɗannin saki alhamisata ashara matsala ta goma sha biyar kaunul kahini ya suduku ba'adal ahyal wato kasancewar malam boka boka yana yin gaskiya a waɗansu lokutan ba kowane lokaci ba ne boka yake gaskiya a waɗansu lokutan yana yin gaskiya asadisata ashara kaunuhu ya kizibu ma'aha mi'ata kizbatin wato kasancewar shi wannan malam boka ya kizibu ma'aha wato yana shega ƙarya tare da wannan gaskiya ɗaya tal da zai yi ta yana ƙarya yana ƙirƙira ƙarya mai ata kizbatin ƙarya ɗaya ɗaya hal guda ɗari ko sama da guda ɗari tare da wannan gaskiyar guda ɗaya akwai ƙararrakin da za su zamanto sun zamanto su ne mukaddimat na faɗar wannan gaskiya sannan kuma akwai wanda bayan an faɗi gaskiyar kuma lura za a shirya su asabi'ata ashara matsala ta goma sha bakwai annahu lam yusaddaq kizbuhu آه لم يصدق كذب كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء حقيقة بعجزك تونن كريه تاشبا face dai saboda wannan kalma wanda aka jiyo ta daga sama ba a gaskata ba wannan ƙaryar tashi guda gomiya tara da tara face dai saboda wannan gaskiyar guda ɗaya tal wanda daga sama ne waɗannan shaidannu suka sato jinta amma kuma athamina ashara mas'ala ta goma sha takwas ƙabulun nufusi lilbatili wato yadda rawukan waɗansu cikin bayan Allah su ne jahilai suke amsar ƙarya yadda rawukan waɗansu wannan annufus ba gamamme ba ne hukunci ya shafi waɗansu ne cikin awam waɗansu cikin jahilai yadda rawukan yadda zukatan waɗansu daga cikin bayan Allah suke amsar barna kaifa ya ta'allaku na biwa hidatin ta ƙaƙane saboda wannan gaskiya guda ɗaya tal za su rataye da sauraron ƙaryar nan ɗari amma wala ya ta biru na bimiyatin ba sa lura da ƙaryar nan ɗari gaskiyar nan ɗaya da ya faɗa ko ita za ta sa wannan ƙaryar gomiya tara da tara da ya yi wannan gaskiyar ta tserar da ita maimakon a ce ƙarya gomiya tara da tara ba yanda za a yi ka haɗa ta da ƙarya ɗaya shi yasa ba wai zancen ƙarya goma tara tara ba ko ƙarya hamsin da biyar ce gaskiya arba'in da biyar za ka yi watsi da gaskiyar nan saboda ƙarya ta fi yawa a ciki barantana kuma ƙarya ɗaya gaskiya a ƙarya gomiya tara da tara gaskiya ɗaya amma kuma duk da haka ka dinga rubuwa da wannan gaskiya guda ɗaya ka bar ɓangaren abin da ya shafi ƙaryar gomiya tara da tara التاسعة عشرة مسألة قوم شاترة كونهم يتلقى بعضهم من من بعض تلك الكلمة wato kasancewar su waɗannan shaidannu sashensu wato yana cirowa wannan kalma daga wajen sashi yana amsar wannan kalma daga wajen sashi wa yahfazunaha suna haddacewa wannan kalma ɗin da suka jiyo ana tattaunawa game da ita a sama wa yastajilluna biha kuma suna kafa hujja da ita al-20 wato mas'ala ta 20 daidai ithbatu sifati khilafan lil ash'ariyyah al-mu'attila ithbatu sifati wato tabbatar da sifofi ga ubangiji subhanahu wata'ala wajen wa huwa al-aliyyul kabir wato dole ka tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ittasafa bi sifatil ulumi ya siffanta da siffa wanda take ta ɗaukaka akwai uluwu zati wanda a kanta ce ake ake dafifi to tabbatar da siffofi ga ubangiji khilafan lil ash'ariyyatil mu'attilati sabanin ash'ariyawa waɗanda suka wafantar da siffofi na Allah wato sun tabbatar da waɗansu 'yan kaɗan sai zamanto sun wafantar da waɗansu daga cikin sifati na Ubangiji. Alhadiyat wal ishirun matsala ta ashirin da ɗaya a tasirihu bi anna tilkar rajfata wal gashiya haufan min Allah azza wa jalla. Bayyanawa a fili ƙarara cewa haƙiƙa wato wannan girgiza da wannan suma mala'ikai sun yi su ne saboda jin tsoron Allah ba don saboda wani abu sun yi su ne saboda jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala matsala ta 22 ta ƙarshe annahum yakhruna lillahi sujjadan wato haƙiƙa mala'ikai na ubangiji subhanahu wa ta'ala suna faduwa halin kasancewarsu suna masu yin sujada domin ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe bangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik